أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو مهتدي ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda yake gudana karatu na ranar lahadi a nan masjid sabil huda gawan katare da magara na littafi na al'adabul mufrad na wani malami abi abdullahi muhammadu dan ismail wanda aka yi saninsa da suna imamul buhari wanda ya rasu hijira tana da shekara 2000 wanda ya rasu hijira tana da shekara 256 yau muna ranar ladi ɗaya ga watan 20 ma ajiya kuce da tara kuma a a ajiya ranar wadda a a to jiya wata kai mun jiya ba karatun wada ta kai talat zantinab kenan jiya ne aka yi kuskuren rana ko kenan yau 20 kenan jiya ba mudi ne ba to 29 ko 30 an samu sabani ga wata da wani wata muharram zahiri na zamce 29 ga watan muharram shekara ta 1446 a cikin wani littafi da mai karanta na al'adabul mufrad na bakon malami amirul mumini na fil hadisi imamul buhari abi abdullahi muna babe na ɗari mun kare hadisi na ba hadisi na babe na 320 babe 307 ko a babi 320 hadisi ɗaya ne mun shi wata satin sai dai zan mu ƙara fasarta shi hadisi na a babi na 320 ruwaya ta 753 kenan hadisi na babi na 320 hadisi na 753 wanda yawa tarjaman baban du'a'u iza baqiya sulusul layli wancan satin mun yi fasara hadisin zan mu kare sai mu jona da na gaba buhari tarjama wannan hadisi yace du'a'u yin addu'a idza baqiya sulusul layl idan ɗaya da cikin ukun dare sura a wancan satin mun yi bayani a lokacin amsa addu'a da kuma lokaci mustajaba wanda malamai sun ware wannan lokacin da dalilin sunna ta tabbatar da wannan hadisai sun tabbatar da wannan daga cikin mustajaba shine karshen dare ɗaya cikin ukun dare in yayi sura duniya ta yi shiru lokacin nan lokaci ne mustajaba ko muka ce daga cikin mustajaba da kwai ƙarshen lokaci na ranar juma'a bayan la'asar bayan sallar la'asar ranar juma'a mutum ya zauna ya yi ta'adda har magariba ta same shi ya gari bukatar shi wannan ma mustajaba ne ga hadisi mai shi ma'ana da kwai kuma ranar laraba hadisin jabir ranar laraba tsakankanin azahar da la'asar nan ma lokaci mustajaba ne da yanzu lokacin ruwa ne lokacin da ruwa yake sabka ka labe a daki ka yi ta'adda'a kana ya baɗi a samawaki ya hayu ya kayyum ya jijjalal wal ikram kai ta azkar kana hudin bukatar ka Allah ba ni kaza ba ni kaza shi ma lokacin mustajaba ne ke da lokacin mustajaba dai suna da yawa amma dai ba kamar wannan hudin ba ana yawan kasu to daga ciki dai karshen ɗaya daga cikin dare shine wannan hadisi na dan adabul furat wanda hadisi ne wanda muslim ya hudo shi kuma buhari ma ya hudo shi a can jami'u sahih inda aba hurairah yake cewa anna rasul sallallahu alaihi wasallama kala yanzu rabbana ubangijinmu yana sabka tabaraka mai girma tabaraka wa ta'ala mai girma da dokaka fi kulli lailatin a cikin kowane dare ubangiji yake sabka ina zuwa sama'i duniya sama ta warko hina ya buƙa sulusun lai akhir lokacin da sulusun dare na ƙarshe ya yi sura kenan ɗaya cikin ukun dare ya yi sura fa ya ƙulu sai ubangiji ya ce man ya du'uni wane ne zai kiraye ni fa astajiba lahu in amsa mai wa man ya sa'aluni wane ne zai tambaye ni fa yahu in bashi wa man yastaghfiru ni wane ne zai nemi gafara ta fa aghfir lahu in gafarta mai ga wata ruwa ya ce fala zalika zalika hatta ya ji ulfajar ba za a gushe ba ubangiji yana kiran wane ne zai roƙa in bashi ina mai istighfari in gafarta mai ina mai roƙo in bashi har sai lokacin alfijir ya keto yana cewa anal maliku man zallazi yad'uni wane ne mai tambaya ta mun yi bayani wancan satin tabbayar ubangiji ba sai da larabci ba ko da hausa allah ba ni kaza ba ni kaza ba ni kaza kasuwa da nake allah ka ka buɗe karatu da nake allah ka kawo takardu da na ajiye guri kaza allah sa su kuce kaza da nake nema allah ka bani ko da da hausa ka kai ta faɗi kai ta faɗi kai ta faɗi a wannan lokacin allah ke karɓar adda kenan wannan hadisin yana nuna mama ɗaya daga cikin lokacin karɓar adda shine sulsul lailil akhir kenan anan mas'ala ta tauhidi kawai ita ce nan yanzu rabbana tabaraka wa ta'ala ubangijinmu yana sauka mai girma da buwaya in ka zo in ka zo kai a mazhaba ahli sunna wal jama'a sai ka ce nuzulan yaliqu bi jalalatihi nuzulan sauka wadda ta cancanta da girmansa ba ruwanka lokacin da annabi ya hudu wannan hadisan sahabbai ne dubunnai a gaban shi ba wanda ya zo cewa annabi yaya ubangiji yake sauka sai kai yanzu a razu su kai ta tambaya ana kaza ana kaza kenan yanzu yanzu waje a rabuka waje a rabuka kenan ba bincike shi laisa kamislihi shay'un shi ubangiji babu kamashi kenan ba guri ne ba ma nan an ce yanzu da rabbana ubangijinka yana sauka kai ta tambaya ya yake sauka a'a kawai ka je mazhaba ahlus sunna wa jama'a nuzulan yaliku bi jalalatihi bila takayyufin wala tamsilin wala ta'tilin ba bincike haka ai kamar irin wannan alhamani alal arshi istawa ne da aka tambayi imam maliki ya ce imanu bihi yace ne istiwa ma'ruf ko yace imanu bihi wa su'al alhu wa kaifa kuma yace a hudda mutum to shi ma irin wannan ne kenan zaka da kai wani abu wanda ake likawa ibnu taymiya ana lika ibnu taymiya wani kauli a cikin wani ma wani da kwaya daga cikin wanda suka allafa littafi da kwaya wani wanda ya littafin shi ya ce wata ran ya shigo damshak a garin da ibn taimiyya yake sai ya sami ibn taimiyya a masallaci haka yana wa'azi yana nasiya sai ya ibn taimiyya wai yana bisa kujera haka da yana bisa kujera ibn taimiyya yana nasiya sai shi mutum ya ce wai ya gani wai ibn taimiyya da aka tambaye shi nan kamar kaifa yanzu da rabbana sai ibn taimiyya sai ya sauko daga kujerar ya tattako kamar kujerar tana da matattaki haka sai tattako ya tattako ya sauko ya ce haka to kaga wannan abu ne wanda ake dingana ibnu taymiya ƙarya ce ibnu taymiya ji akan kawai yanzu da rabbana ka tsaya inda aka tsaye da ka yi imani da shi amma dai yaya ne ba irin namu ne ba shi da aka bincike shi wanda ya wani littafi lokacin da ya je garin ma shi ibnu taymiya yana gidan kasu kenan a ina har ya gaishi yayi wannan zaga altau da dama ana ka a ci ai ibnu taymiya ya ci ai ubangiji sabkan nan nuzul yana sabkan irin tamu har ya buga misali da yana bisa kujera ya tattako ya sauko kenan wannan duk ƙarya ce wabacin wannan wannan irin wannan matsalai kawai tsaya kake wasta kim kama umirta yanzu rabbina yanzu rabbina waja a rabuka waja a rabuka arrahmanu alal arshi istawa ka tsaya kawai min gairi tamsilin wala tashbihin wala takayyifi shi Allah ne saka mislihi to sai ka tsaya daga nan ba wani bayani tunda sahabbai sun hika lokacin da annabi ya gaya masu bisawa suna su zaidu su jabiru su abi musa ash'ari su wa suwa bisawa suna tambaya kai kai yanzu da rabana sai kai yanzu kai ta ka mas'ala ana taiwaye kenan wannan irin yanzu da rabana kawai kai imani yanzu nuzulan yaliqu bi jalalatihi kawai ka tsaya ba nuzul ba irin namu na dan adam nuzul yaliqu bi jalalatihi kuma nuzulan yaliqu bi jalalatihi ba sai ba bai nan ba ruwanka kaifin tamsilin ta'atilin ba ruwanka laisa ka misilihi shay'un kenan da wannan ruwaye mun kara ta wancan satin ko sabon karatu sabon babi zan mu tashi babi na 321 gaba kare nuna zuwa na wata mai mana kare uku kamar yanzu ɗaya cikin uku dare yanzu a yanzu zama ɗauki sha agogo ƙarfe nawa nawa uku da rabi
ya shiga bayan fito uku shi
a ukun ƙarshe ka raba dare gida uku to na ƙarshen in ka raba dare ciki shi uku na ƙarshe eh kuma asuba ba ta keto ba eh shi dai ka ayyashi uku dai ai kan asuba ta keto ne eh tuwa zai tanta asuba ta keto yau kenan uku karfe biyu ma ni jana ci
tuwa zai tanta daidai kenan ka halka karfe uku zuwa hudu dai a kai ka hudu hudu ribi ai ai mata eh nawa hudu uku zuwa hudu yawa interval in wannan dai kenan uku zuwa hudu kenan shine ai duniya ta yi shuru shuru eh kowa yana bacci kenan shuru ka tashi kana Allah kasuwa ta kaya Allah kaza Allah kaza Allah kaza ko malamai suka ce ba sai kai fa annabi da ya gaya ma ce ukun dare nan bai ce ma ba ga abin da zaka ja ko da hausarka kasuwa ta tsaya karatu ya ki shiga a kaina takardu na aje kaza nake so kuɗi nake so aure nake so da hausarka ma kai ta faɗi kawai dai mabudin addu'a ka samu kai istighfari kawa salati kai awa annabi salati inda lokaci kai wata raka aka bi kai ta faɗi koda da hausarka shi Allah yana yi kenan a wannan lokacin kenan shine wani karfe uku zuwa hudu yana da lokaci na amsa a da shi ne wancan satin za mu tashi na nawa babe babe na 321 hadisi na 754 buhari ce karanta babin babin mi?
babu ƙaunin rajuli Mm.
fulanun sha'adun Mm.
aswadun au ɗawilun kasirun yuridu sifat yuridu sifata wala yuridu laghiba yawa yanzu wannan babin da buhari ka a jerin gwano da kamata ya zo a can bayan giba kamar babe ne zai ma ai a can bayan mun yi babin giba mun yi giba ko rada yin da mutum ai mun yi shi. to nan ai sai kama wani babe ya wanda ya nuna ma da kai wa'ansu abubuwa in na faɗi ka faɗi ta faɗi wannan bayi da mutum ne ba ba gulma ne ba kamar zai ma wasu abubuwa ne wanda zan faɗi akan mutum a hankali zai ga kamar ka ɓata mutum shi kuma ba ba gulma ne ba kamar ta aimi babin gulma giba raɗayi da mutum to wannan zai ma babi wa'ansu abubuwa ne zaka faɗi a kan mutum ko mutumin ka ɓata shi amma dai abin ba ba giba ne shi ne ma tarjama babu ya ce babun ƙaunin rajul mutum ya ce fula na sha'adun wane mai murɗaɗɗen gashi ne kamar wani aizar gashi wani murɗaɗɗen gashi wani ɗan lukuti wani kaza haka siffa mutane ke to in ka zo kan zai ka ce wa kulana ja'adun wani mai murdaddan gashi ne aswadun baki ne au dawilun ko kuma wani dogo ne au kasirun ko kuma wani gajere ne yuridu siffa kana nihin siffan tashi dan a gane shi la yuridu ligiba ba dan kai dada shi ba ko ta kai gulma kamar an zo ana neman wani sai ka ce wannan dogon ko wannan gajera ko wannan ɗan kununin ko wannan ɗan lukutin ko wannan mai murɗaɗɗen gashin kai kuma da kawai ka siffanta shi ne yadda za a gane shi ba dan cin mutunci shi ba kenan shi ne buhari zai kama irin wannan faɗin a mu'amala in dai sun- in dan siffa ne na faɗi dan a gane mutumin ba dan cin mutunci ba kenan wannan bai ɗaukar matsayin gulma koyi da mutum yawwa kwatancin kurma kwatancin kurma kowa mutum kwatancin kurma ka ce ƙato ƙaƙa eh ka yi kurma ka zaka mai kwatanci ka ce dogo ƙato mai hanci haka ko mai ido ƙanana to ka yi kwatancin kurma ne wannan kai kenan in kai wannan in kai in akan ba daidihin kai gulma ne ba kai ba laifi shi ne ce ma ƙaunin rajul kwaɗan mutum fulana ja'adun ja'adun mai murɗaɗɗen gashi ai zaga halittar mutane masu duguza gare wani ya bar gashi tukuskusako wani gashin ya kulkule to dan kwatanta sai kace wannan mai juyayyen gashin ko mai murdadan gashin ko mai duguza ko mai kaza asu wannan ko kace wannan baki kirin din ko wannan dan dunawa au da wilin ko kuma a wa da kinawa a na gane shi dogon nan ko kuma kasir wannan dan gajeren nan amma da duk da kake wadi wannan yuridu bihi siffata kana nihin siffar shi ce dan a gane la yuridu giba to ba nihin giba ne ba nihin gulma shi ne ba kenan nan wannan babu ya kama hadisai guda ɗaya biyu uku wannan hadisan da ya kama guda uku wanda zan yi duk yana nuna ma ne kenan ka ambaci mutum a siffar shi ba mine ne ba ba gulma ne ba amma dai ka hudi ne kai ba dan eh amma dai ka zo ka dan lukuti dan kaza kaza dan kwata shi wannan kai kuma shi amma dai wannan dan lukuti lukutin nan ana nan shi ce a na gane shi wannan dan lukuti lukuta haka ko wani kato ko wani kaza a dan siriri nan kai kana ne siffa ne dan a gane shi ko dan kunuru dan gajeri as'ale ka dan me dan a gane shi kenan shine ce ma la yuridu giba ka wadi ne dan siffar shi ba dan giba ba to shine zai kama ruwayi wanda irin wannan annabi in yana tambayar wa'ansu ko kuma Aisha in tana tambayar wa'ansu sai da ce ina wannan gaje ne ko wannan dogo ko mai kiba nan kenan wannan in a siffa ne ka wadi dan a gane mutum ba tsokan shi akan akan gulmar shi ko giba shi ko yi da shi sai kama wannan dogon hadisin sai ya ce قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب قال أخبرني ابن أخي أبي رهم Mm.
كلثوم بن بن حسين Mm.
الغفاري Mm.
الغفاري Mm.
أنه سمع أبا أبا رهم وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين بايعوه تحت الشجرة يقول غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك فنمت ليلة بالأخضر فصرت قريبا منه فألقي علينا النعاس فطفقت أستيقظ وقد دنت راحلتي من راحلته فيفزع فيفزعني دنوها خشية أن تصيب رجله في الغز في الغرز Mm.
فطفقت أؤخر راحلتي حتى غلبتني عين عيني بعد الليل.
بعد الليل فزا- فزاحم فزاحمت راحلتي راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجله في الغزوة Mm.
فأصبحت رجله فلم أستيقظ إلا بقوله حصي حصي
إلا بقول فأصبحت فأص فأصبت رجله, رجله فلم أستيقظ إلا بقوله حص Mm.
فقلت يا رسول الله استغفر لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سر فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألني عم عمن تخلف من من بني غفار فأخبره فقال وهو يسألني ما فعل النفر النفر الحمر طويل الثاء الثداء Mm.
قال حدثته حدثته فحدثته بتحدث فحدثته بتخلفهم مم.
قال فما فعل السود الجعاد القصار الذين الذين هم نعم ب- لهم بش- نعم بشبكة لهم الشجر.
نعم بشبكة شرخ مم.
فذكرتهم فتذكرت فتذكرتهم في بني غفار غفار فلم أذكرهم حتى ذكرت أنهم رحض من أسلم فقلت يا رسول الله أولئك من أسلم قال فما يمنع أحد أولئك حين يتخلف أن يحمل على بعير من قبله امرأة نشيطة نشيطا امرأة
نعم با امرأة مم.
قبله امرأ نشيطا في سبيل الله فإن فإن أعز أهلي علي أن يتخلف عني عني المهاجرون من قريش والأنصار وغفار وأسلم
to wannan dogon hadisi ne sai mu bi shi a hankali tunda ya ka a shahidin ka ga yana can karshe sai da yawo sai ka tunda a shahidi yana ina ma ba'alal nafarul qamru duwalil sitat nan da shahidin mu da abin da ya kasa daga nan shahidin ya fara to mu je kenan mu bi shi حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد jikan sa'ad bin abi waqas an salih bin kaisan ani an ibn shihab muhammad ibn muslim imam az-zuhri qala imam az-zuhri muhammad ibn muslim qala yace ahbarni ibn akhi abi ruhum dan dan uwan abi ruhum ya bani labari wane ne abi ruhum din shine kulsum bin bin wa bin husayn al-gifari kenan imam az-zuhri shine yace ahabirni ibn abi ruhum dan dan uwan abi ruhum ya bani labari wa ba zuwa ni labari dan dan dan uwan abi ruhum wane ne abi ruhum din sai kama sunan shi kenan shine kulsum kulsum kenan shi wannan kulsumul gifari shine sahabin kuma ɗaya daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama manya dan wannan sai ce annahu sami'a abaruhumin shi wannan dan dan uwan abaruhum ya ji abaruhum wane ne abaruhum kulsum kenan shi dan dan uwan abaruhum ya ji kulsum yana ba da wannan labarin ko sai ce wa kana min ashabir rasul shi kuma ya kasance daga sahabban manzan Allah wane shi abaruhum ko shi wannan kulsum ya kasance daga sahabban manzan Allah daga cikin sabon manzan Allah ma masu girma da wani ce ma allazina baya uhu ta hata shajara yana daga cikin sahabban manzan Allah waɗanda suka yi wa annabi mu baya a ƙarƙashin itaciya shiwa shi kulsum bin husain ko algifari sahabi ne na manzan Allah kuma yana daga cikin allazina baya uhu ta hata shajara kenan cikin da waɗanda suka wa annabi sallallahu alaihi wasallam mu baya a ƙarƙashin itaciya kamar sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna da daraja saman daraja saman da daraja wani yahi wani daraja yanzu ka zo asharatun bashiri na bi janna wanda su wanda ba su ne gaba a cikin su ba ga hufa wa rashidin ba kuma in ka zo a cikin sahabbai ai da kai ahal badar da kai kuma waɗanda suka yi mubaya'a ta hada shajara kamar su sabon manzo Allah mafi yawan su an musu albishir da aljanna wannan gowon ba su kadai ne ba yawa ne wanda gari a musu albishir da aljanna hatta su wannan allazina baya uhu ta ta shajara wanda suka yi mu baya a karkashin itaciya su ma suna cikin waɗanda an musu albishir da aljanna to hidan wannan nan kaga girman sahabin ne da ya kama sahabin wanda ya ka hadisin sai ya gaya mu darajar shi da wanda ya ce allazina ya kasance daga cikin sahabban manzan Allah waɗanda suka wa annabi mu baya a ƙalƙashin itaciya shi wannan baya a ƙalƙashin itaciya mun shayi sai dai mu ƙare sama sama ya ne a shekara ta nawa daga hijira gazautar hudaybiya zama jiko shekara ta nawa hudaybiya fi sanata sadisati min al-hijrati خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة مؤتمرا لا محاربا أسيرا ونوري كنو كنا كوكو في سنة سادسة الشكرة تنوع تشد خرج النبي سيراجي نور لجين خرج النبي النبي يوم تدى صحابي صحابي سنكي دبو لدريهم yau ta amman dai a shekara ta shidda nan ila makka ta zuwa makka muqtamiran dan yaje yayi umara la muhariban ba ba yaki ba to kan a isa gari lokacin nan ba a yi wannan sulhun ba kenan maka tana hannun qurayshawa kafirai to kan a isa sai annabi kamar inda ya iskal inda ya aje zango da ya aje sama sama zami abu da annabi ya aje zango sai ya aika usman dan affan aka leka aka kan waye yan uwa a man'amar a cikin ƙureshawa aka ga usman da afan shi yake yan uwa daga sirikin shi sai wa sai wa sai wa duk dai nan kanan shi babban shi wane ne yan uwa yan uwa sai aka tura usman dan affan ya je makka in ya je makka ya ce wa ƙureshawa ga annabi nan ya zo da mutanen shi 1400 amma ne za su shiga makka ne abinda zai sa su makka don su yi don su yi umara ba don ne ba ba don yaƙi ba to sai wa sai mu je sai sai usman ya je ya hudu wannan ko to da usman ya je ya hudu wannan sai labari ya zo gurin su a inda annabi yake akan an kashe usman bin affan to da labari yazo akan an kashe Usman kenan to shine sai annabi ya kira ya nemi wannan sahabai su 1400 a zo a yi mubaya kenan wannan mubaya ita ce a cikin suratul cikin suratul mi cikin suratul fata yace ne to kaga ne yace laqad radiyallahu anil mu'minina ko idhi bayunaka tahta ash-shajara fa alima ma fi qulubihim to na tsana fa anzala sakinata alaihim to kaga ne yace laqad radiyallahu anil mu'minina Allah ya yarda gawa ga wannan mu'mina suwa Allah izi bayunaka lokacin da suke ma mubaya'a ta hata shajara ƙalƙashin wannan itaciye fa'aliman lahu Allah ya sa abin da yake cikin zikatansu to tsayanin kare laƙarar diyar lahu Allah ya yarda da su aka ci ko sarkin garin ku aka ce ya yarda da kayan wuce wurin da sai fasi cayi kenan kaga ka tsaya nan kadai ka san su wanda ime yan aljanna ne dawal ibn hazm dizbin zahiri shi yace a wannan gurin la shakka su wannan kawai ayar da su ‘yan aljanna ne saboda laƙar rajiya aka ce Allah wa ya yarda da su kuma Allah ya sa abin da yake cikin zikatansu kenan kaga a nan mai zai gane wannan ‘yan aljanna ne to a shahidai ba na muke nema ba to da aka zo nan da aka zo a mukariba da aka zo nan kenan labari a zo an kashe usman sai an kawo a yi mu baya ko ko mun ga ayata ce Allah ya yarda da su ko kuma hadisai ma hadisi ya tabbatar da su wannan wanda suka yi mubaya ta hata shajara ɗan aljanna ne da kai hadisin wannan da yake muslim cikin fawaid sahaba cikin babun min fada'il ashab shajara hadisin ummu mubashir ummu mubashir ɗaya ce daga cikin sahabiyat mata ummu mubashir take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu inda hafsa naji wataran annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗi yana gidan hafsa annabi yana gidan hafsa sai na ji annabi yana cewa la ya dukulun nara insha Allah min ashabi shajara ahadu daga cikin waɗanda suka yi mubaya kalkashin itaciya ba mai shiga wuta hadisi ummu mubashir a cikin musulmi kenan kaga tabbacin hadisi a wanda suka yi mubaya ta ta shajara ɗan ina ne ɗan aljanna ne to wannan mubaya akan me suka yi mubaya kenan a mubaya da suka yi sai hadisi jabir ya fasarta baya da suka yi yake cewa kunna yawmul hudaybiya alfun wa arba'ami'a mun kasance ranar hudaybiya mu dubu da ɗari hudu dubu da nawa da ɗari hudu ya ce baya anahu ala allah na firra mun wa annabi mu baya ba za mu tsere ba duk yanda za a yi ba za mu tsere ba kenan shine suka zo suka wa annabi mu baya a wannan akan ba za su tsere ba a shahidai da muke nema nan kawai nan dan shi sahabin na an ce ma allazina baya uhu ta ta shajara da ya kama sahabin sai ce yana daga cikin waɗanda suka yi mu baya a ƙalƙashin itaciya abu a shaida nake nema kenan waɗanda suka yi mu baya a ƙalƙashin itace nan su 1400 nan su ma magafurun ne Allah ya gafarta musu dalilin aya ta tabbatar kuma hadisi ya tabbatar kenan dan wannan shi rawun hadisin da ya kawo wannan hadisin sai ya ce annahu sami'a abaruhumin sai ya ce wa kana min ashabur rasuli allazina baya uhu ta ta shajara kenan dai ya tabbata ma girman shi wannan sahabin sai ce ma wannan sahabin yana cikin waɗanda suka yi mubaya a ƙalƙashin wa itaciya su kuma da suka yi mubaya a ƙalƙashin itaciya muka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su kuma Allah ya sa abin da yake cikin zukatansu kuma hadisi ya tabbatar na musulun ba ɗayansu daga ciki wanda zai shiga ina wuta to yana kaga nan dan wannan a cikin isnadin hadisi in an ce a kama isnadi sai a ce yana daga cikin ahalul badar ko a ce ma yana daga cikin wanda suka yi mubaya ta ta shajara kamar a nuna ma girman sahabin ne mun gane wannan ko kenan ba zance mubaya ta ta shajara mu koma karatu kenan shi wannan sahabi wanda ya kasance daga cikin sahabban manzan Allah waɗanda suka yi mubaya da shi kalkashin itaciya ya kulu ya ji shi yana cewa in jiwa injuwa a'a muje injuwa a'a kulsum shine ai sahabin allazi wanda yake cikin karkashin wanda ake baya shi ibn ibn akhi abirhum ita ruwaya hadisin imam zuhuri ne yake bada labari ko yace yaji daga ibn akhi abirhum kenan kulsum bin kusain shine aka ce an ji daga gurin shi daga aka ce an ji daga gurin shi aka ce ya kasance daga cikin sahabban manzan Allah waɗanda suka yi mubaya'a tata shajara ko ya ƙulu wane wane a barun ko shi sahabu ko shi sahabu yana cewa ga zautu ma a rasuli sallallahu alaihi wa shahid in fa tarjama baban tana can gaba sai da ya yawo ne sai kama shahid in da muke ga zautu ma a rasuli sallallahu alaihi wa sallama shi a barukun kulsum yace ga zautu ka gama yayi mubaya a tata shajara kuma ya zo nan wani yaƙi shi ne ce gazautu na yi yaƙi ma a rasuli tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama gazawatu tabuka yaƙin tabuka kaga baitin yayi yayi ta an ce radiyallahu anhum ko amma duk da wannan bai tsaya ba gida huta kuma da za a huta tabuka an je da shi shi ne ce gazautu na yi me na yi yaƙi ma a rasuli sallallahu alaihi wasallama tare da gazawatu tabuka to gaza wata tabuka ita ba a karatun mu mu sha labarinta ita ma mai sama sama mata waka atil gaza wata tabuka fi ayi sana a wata sana a wata shekara aka yi yakin tabuka min shi ma yakin tabuka wata shekara aka yi shi kuma an gwabza an caku ko ba a caku ba ba a caku ba a wata shekara aka yi shi gazawar tabuka mataka ne wakati gazawar tabuka jazakallah a shidda hudai wadda hudaybiya ce shidda allazina baya ubu ta hata shajara hudaybiya ce fi sarta sadisa wannan duk a nuru leki ne wanda kuke koya yara da koyi labarin nan sira nuru leki tsaya bi uku ne da kuke koya da koyi wannan abu hudaybiya mata wakati gazawar hudaybiya yau ka ce hudaybiya shidda to tabuka nake nema mata wakati gazawar tabuka mun yi tawa kace tara kace takwas nawa mata waka a cikin zawacin tabuka fi sanatil fi rajab sanatil tasi'a an yi tabuka a watan rajab shekara ta tara hijira kuma tabuka ita ce ahir ga zawatin nabi sallallahu alaihi wasallama ita ce karshen yaƙi wanda annabi ya yi tuka ya tafiye komanda ƙarshen yakin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce gazawatil tabuka an yi ta a shekara ta tara a watan rajab to ita gazawatil tabuka baicin gazawatil tabuka yaya sunanta baicin gazawatil tabuka tana da wani suna ya sunanta gazawatil tabuka sunanta wannan program ne wani turwajin yuqalu li gazawati tabuka gazawati al-usr li anna usman bin affan min ba'ana wannan tabuka gazawati tabuka tusamma gazawati al-usr ko kace mata gazawati al-usr ko kace kace mata gazawati tabuka mun gane kenan gazawati tabuka da suna bi gazawati tabuka ko kuma gazawati usr wata shekara aka yi ta tatara ita ce karshen yakin to me yasa ake ce mata gazawatul usr kamar yaƙi ne kamar ana cikin wahala kamar yanayi ne da muke cikin zukuwa na kukan nan kamar ita yaƙin ta zo ne ya tabuka ta zo ne ana cikin wahala ana cikin kaka na kai a madina ga hori ga rashin kuɗi ga ga ga ga yayi yawa kuma sai yaƙin tabuka ya zo shi kuma yaƙin tabuka sababin shi sarkin rum ne ya yi aliyas ya tattara ya tattara ya gamu da masu mai aliyas da menene annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji labari ya tattara jama'a yana so ya zo yaƙi annabi shi sarkin rum kenan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ana cikin kakana kaikin nan a gari sai annabi ya ce za a je yaƙin tabuka duk annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai je yaƙi yake sauya kama bai cewa gari zai je don saboda takinikin yaƙi in zai gaba sai ce yamma zai to amma da ita tabuka da haibar su kadai ne annabi ya ce nan zana tabuka annabi da zai je tabuka sak ya ce tabuka za a je ba a yi kuwa ba a dan bar da sauma kawai tabuka za a je tun da yaƙi ne ya kai yaƙi kuma yaƙi ne na tabuka an yi shi a lokacin tsanani da wahala da da da da ga yana da zafi garin yana zafi lokacin da kowa kamar ana tsakar zahin nan na shekara wanda kowa ya gyara tsohon fatilatar inshi misali iya zine ko ka gyara tsohon ka za a ce za a je aje wani abu wanda kowa neman hutu yake kuma garin ya yi sha biyu taimakon ma an ce da kyar ake badawa a yi dawa na suratu tauba an ka koma duk labarin tabuka ne aya ce ta zaba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya nema abu ta yakin ma ai aya ta sauko doguwa ya wanda zina amanu ma lakum idza qila lakum in fi sabilillahi menene eh idan aka ce ku ta fi sabilillahi kuna yin nauyi a cikin ƙasa kun yarda da rayuwar duniya ha Allah yake cewa idan ku taimake shi bayan Allah ya taimake shi lokacin da Allah ya fitar da lokacin da kafirai suka fitar da shi yana sani isnaini izhuma fil gadi ha Allah yake cewa in ku taimake shi ba yastabdillahu Allah zai sauya waɗansu wanda ba ku ba in ku ku taimaka ba aka wuta a cikin suratul tauba duk labari ne aka yi takawa to a lokacin nan da aka tabbatar da wuta za a yi ta buka yanzu wuta za a yi ta boko doki abin ya kana kallo kana kalla abu annabi ya kalla za a je ina aka yi sanarwa daga kauye duk wanda suka yi musulunci aliyansu na annabi sallallahu alaihi wasallam musulmi sai ake taruwa a madina sojoji ake zawwa ake zawwa rinduna kowa suna zawwa annabi ya zo ya ce a ka taimako kama za a fita jihadi kowa ka taimako shi daidai lokacin nan usman bin affan ya aje ayarin shi na kasuwa za su je sham ka huto kamar mota ka takwan ba ka rubuta daga kotonu ko daga kano ta zo kawai kai kwana da ita ka ce fi sabi lai usman zai aika raƙuma da dama sham kawai sai ce a yi kwana da su a kai su a kai su gurin annabi eh mazaje usman ya ce a kai su gurin annabi kuma usman bai cin wannan ya dinari na zamanin ya kamo kama a rigar ka haka rigar ka haka ya tattaro cike da wajen dinari dubu ya zo annabi yana zamne ya zuba gaba cinye annabi ya ce ga ana kara ai a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa usman ma darra usman ma fa'ala ba'dal a shafi almuhim dai daga yau duk abin da usman yayi daidai yake ne sai fasi eh daga yau shi eh annabi ya gaya daga yau kawai usman an kare ka kaddara ho yanzu wai ana neman taimako ne ta yi zai motocin ka na kwamba sun zo daga kano ko da kotonu sai ka ce ai kwana da su a kai su gudun taimako haka usman ne ya je kwaso duke kawai haka ya kwaso sai zo zuba a cinye annabi abubakar ya raba duke shi biya ka umar ma yi haka abdulhamad bin auf ya haka kowa yake kana shi kowa yake kawa ka amka kai yi ɗaya da suwa bayan namu ba eh ko ka wuta daga eh ko da yin sallar ɗinka ce kame ka a wanda ka yi a su kai yi ɗaya da gidi yanzu ne mu mu yi sallah mu azumi kawai mu kabara eh a rike tauhidi kawai shine gama a wannan ba kai yi ne a kiyaye sallah biyar a rike tauhidi a kare wani abuwa amma dai ba a kwatanta eh kowa na bada nashi eh kowa ya bada kai ai daidai ruwa daidai tsaki wani tiya da yake kawa wani dabino bai da abinci daga shi sai matar shi kilau ɗaya babu a gidan shi sai je ɗauko kilan ya kawo ba shi ne ba amma kuma a ga abin mamaki lokacin da ko munafikai suna suna ta zargi suratul tauba in ka kawo da yawa sai kayi me kayi riya munafikai su suna da gote aka sigira uku eh wani ya kada bino ya kada bino wani ya leka ya leka ya je gidan shi kasan gado babu komi sai ya kada bino haka duka da bino gidan shi babu komi sai ka sai mana fagai suka ce ne wannan zaka kawo shi ma ba an kawo allazina bi yalmuzuna je ka tattawa eh waɗanda suke wa waɗanda suke ta dawoyi a sadaka suke musu izgili dan ya kata in hannu kuna mai izgili eh almuhim dai aka tattara aka tattara aka tattara aka tattara annabi sallallahu alaihi wasallama ya wata zuwa tabukan nan da soji yana bin soji dubu talatin kuma hanya ce daga madina zuwa tabuka wajen kilo 800 kuma hanya inda ka je ba mota ba jirgi ba ba inji ba abin hawa ma bai ishe su ba sai ga mutum biyar suna da raƙumi ɗaya in ka hauka bani in hau in ka hauka bani hau haka suka je ko bai cin wannan a hanyar annabi ta gwada mu'ujiza da kwai inda ruwa zai kare musu har suka zo suka cewa annabi ko su yanka raƙunmansu su sha ruwan cikin su ci abincin annabi har ya ba su izini sai umar bin haɗabi ya zo ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a'a annabi in aka ba su aka yanke raƙunman aka cinye mi za mu hau annabi roƙi ubangijin ka yi ya gyara mana annabi ya ɗaga hannu ya yi addu'a sai ruwa su a takaicen takaicewa dai ba kisa ba muke har aka isa ta buka aka isa ta buka su mutanen rum da aliyas ɗinsu da suka yi zauwa annabi sai suka bakara duka sai suka tsere kowa ya ware kowa ware annabi ya yi wajen kwana 20 da wani a zangon tabuka waɗanda da ya kwana wani abu a zangon tabuka sai ya komo a nan ne ai daga ciki mutane sai kasu da kwai munafukai da kwai da kwai kowa da kwai ko da kwai wanda suka saba wa ala salasati wanda da aka zo aka ce su da gangam ne suka saba kan wanda ya musu magana ha ayat ta sauko da kwai kuma daga cikin sabai wanda zai saba sai an wuta gari kamar da kwai wannan wannan sabon aba haisam shi aba haisam shi shi ma kin wuta yi zahi yace ya ki wuta sahabu manzo Allah aba haisam yaje bayan gari da garkashi an gyara mai komai an mai shinwuda an yayyahi ko ina zai zamna an ga dajaja ga zabib ga komai an aje mai matan shi guda biyu sun gyara mai komai sai da ya leka sai ya tuna shi ya imani ya zo mai ce kai annabi sallallahu alaihi wasallama fil harri wa aba haisawan finan sai shi ma sai tai ai a tarihi ne lokacin da ana dajin tabuka ana zamne sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ga wani mutum guguwa daga can ya tsinka wani yana tsawa sai ana cewa wane ne sai ya ce kun aba haisam da aka zo zama aba haisam annabi sai zama aba haisam kaga duk mu'iza Allah ta yi ana ga mu'iza bai ga waye bai ce mai kun aba haisam sai aga aba haisam ne kaga irin mu'izar da annabi ya gani kuma daga nan ne a cikin mu'izar annabi wata taguwa tana bacewa a nan ma wani munafiki a ce ya ce in annabi Allah ne ya gaya muku inda yake ma inda take ma labari ya zo guda annabi shi ma ce ga a taubar labari sai annabi yake cewa ai ni ba abin da nake hudi sai abin da Allah ya sanar da ni amma dai taguwa ku je ku leka tana kaza kaza kasar itaciya tana kaza tana cin kaza ku je ku kata to haka munafikai suka yi suka yi suka yi tai kuma daga cikin munafikai abin da suke hadu a gazo ta tabuka lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zai huta sai bar ali bin abi talib yace tsare gida sai munafikai suka ce a ya bar dan uwan shi Ali bin Abi Talib har an wuta ya dace takobi ya je ce a annabi ba an banda ba cikin yara da mata cikin yara da mata sai annabi ya ce a a kuma ka kasance mun Haruna da Musa kenan da a shahida zamu gane ba zan tanta buka muke ba tabuka ɗaya daga cikin yaki ne wanda musulmi suka sha wahala amma dai tarihin tabuka ba a gwabzu ba an je suka yi tsoro suka ware annabi ya fita da soji dubu talatin an yi ta shekara ta da hijira tara kuma wa annabi ya nemi a taimaka wanda yawan taimakawa ne Usman bin Affan to shine nan kan ya baka shahidin abinda muke nema na tarjuma baba sai a sai ya ce mu shi wannan Ummu Kulsum sai ya ce gazautu naje yaki tare da annabi gazawatu tabuka yakin tabuka mubi yace fanimtu laylatan sai nayi barci wani dare bi ahadar a wani guri na ahadar ismul makani wani dutse ne jabalun fidda'if a hanyar ne tunda tahiya ce ta wisan kilo kuma kusan tahiyar saudiya ai sarkakaki ne ba yanzu ne ba duna ta ci gaba an ka dan kara an fasa muku dutse an yi komi sarkaki ne cikin kaya baka sa abin da zaka iske gaba ba kenan tahiya ce suke yi dare da rana suna so su isa garin to shine a hanyar na shi wannan ummu kulsum sai ce fa numtu laylatan sai nayi barce doke da daddare bi ahadar a wani guri wanda ake ake ce mai ahada fasultu qariban minhu sai nazo kusan annabi ana ta yi ayi abu sai ana ta yi haka doki abin ya kana gani ai haka ake kai kai haka ko kuma wata ran an zo ai tahiyar kwamba wajen mutum 30 ai ba irin hanya ce ba wani gurin ai ruku'i ne za a sai dai a huce da kadan kadan to shi yace fasultu qariban minhu sai nazo kusan kusan annabi a tahiyar kenan kamar da kusan annabi ga taguwa annabi ni kuma ina ina baya fa'urkiya alainan nu'as sai aka jiyo ko mana gyangyaɗi kenan cikin tahiya ce ake dare da rana kenan muna tahiya bisa doki dai ko muna tahiya bisa raƙumi ko muna tahiya ƙasa muna gyangyaɗi haka ko shi ne ana tahiya an gaji amma dai ana tahiya ana gyangyaɗi sai in ka zaka faɗa wani dutse sai ka walka shi ne ce fa'urkiya alainan nu'as sai aka jiyo mana mai gyangyaɗi faɗafiftu astaikizu sai nake falkawa an jefa mana galgadi amma dai ana tahiya ina ne ina ina falkawa kamar tahiya muna tahiya ana gangadi ana falka sai ce wa qaddana rahilati min rahilatihi abin hawa na yana kusan abin hawan annabi kenan suna tahiya kai da kai shi da annabi shi sahabin ko a jira haka shine ce wa qaddana taguwa abin hawa na ta kusa da rahilatihi abin hawa annabi kenan haka suke tafiya fa yufzi'ini dunu wiha kusantar abin hawa na da annabi shi yake firgitar da ni hashiyati an tusiba rijluhu fil garzi saboda tsoron kan kafa annabi ta shafi matakin doki kamar ana tafiya haka ai haka ake tafiya ko kai da kai to haka da suke tafiya kai da kai kenan shi yana kiyayewa kai ya zo ya matsa annabi in zaka hau doki ko raƙuri ba da kwai wannan matakila ba to ita ce gar kenan yana tsoron wai kan wajen tafiye abin matakan abin hawan shi kafa annabi ta shiga mun gane ya sunata likafa likka likafa abin ɗora kafar doki fasara ce wannan likafa sunanta to to ku so ce wa qaddanat fasara kashin baki wa qaddanat rahilati min rahilati taguwa ta tana kusan abun hawa na na kusan abun hawa na na kusan abun hawai fa yufzini dunuha kusantar da nake wa annabi yake yake firgata da nake nan kan cuci annabi sai in walka me yasa nake walka hashiyati an tusiba rijulahu bi garzi tsoron kan kakwashi ta shiga cikin likafa kama ana taya haka kai da kai haka kuma ana gengedi kenan lokacin da yake gengedi in suka yi gosulo haka ai kafai annabi ta iya shiga cikin likafai ta shigo to shi ne ce yana tsoron hashiyata an tusiba rijuluhu fi garzi rijuluhu nan da mire udu ila nabi kenan yana tsoron kan kafa annabi ta shiga cikin likafai abin hawan shi fatasuktu awahir rahilati sai nake komawa karshen tahiya kane sai sai yake barin annabi a ina a gaba kane sai da koma shi karshe to ana nan ana ta tahiya ce ake dare da rana hatta galabatinin aini ba'da layl har dai ido ya bacci ya rinjayi ido na wani dare a cikin dare sai bacci ya rinjayi mi ido na shine hatta galabatini aini har ido na bacci sun shiru wancan har ido na bacci ya jira shi ba'da layli shashan dare kenan duk ya kiyaye kafa annabi ta shiga wannan gurin ko amma dai ana tafiya dai sai barci kuma yi ne ya rinjaye shi da barci ya rinjaye shi fa za ha mata rahilati rahilatin rasul sai abin hawa na ya yi gogayya izdiham shi ne cunkoso ko gosulo kenan na rige fa za ha mata rahilati rahilatin rasul sai abin hawa na ya yi gogayya da abin hawai annabi kenan tunda a barci ake ko kenan an zo ana barci tahiya wajen dubunnai haka kenan ai sai abin da yake gudun sai ya abu sai aka yi haka aka yi gosula shi ne fasaha rahilati rahilati rasul sai abin hawa na ya yi gogayya da abin hawai annabi to ya aka yi wa rijuluhu fil garzi abin da bai so in yi ko wa rijuluhu fil garzi sai ga kafa annaba a cikin likafa abin hawa na kenan sun yi gosulo wajen gosula har kafa annabin ta shiga cikin abin hawan nashi to ya kai fa asabtu rijlahu sai na fa asabtu rijlahu sai da samu kafa annabi kenan sai ni jiwa kafa annabi kenan kafa ta shiga dai fama falam astaiqas nan magana shi shi sabin falam astaiqas ban holka ba tunda ta yace ake cikin gaggadi yace ban holka ba illa bi qaulihi sai dai da naji annabi ya ce has kalmata has wash eh kamar in abu wani abu a cikin ta wata kaya ta suke kace wash kenan bai holka ba sai da annabi ya ce wash kenan ya san kenan kauka annabi ta shiga cikin likafai abin hawan shi kenan abin da abin da yake gudun ya to nan kaga cigaba mai zai gani wai tahiya ce fa aka yi da sojojin dubu talatin amma dai kai shugaban ga kana kana gosulo da jama'a yanzu in muniya za yi gaba tsaro baya tsaro gehe tsaro da tsaro za a ci kawo yadda annabi kuma dan annabi kenan shi yana tsaka duka in yanzu da ai kai shugaban ya za ba eh to kenan yanzu abi likafa kafa annabi ta shi kenan likafa fa qultu ya rasulillah sai da ji annabi ya ce has kenan wash ya ce ya rasulillah ya manzo Allah istaghfir li annabi italib li magfira annabi a yahe mini a nema mun gafara kamar yana ga lahi ko yayi lahi faƙala rasul sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sir mu dai haba kamar yanzu muna tahiya a ankon ba haka na ta ummatin ko na guge shi sai ta iya hakuri malam sai ta ake haba mu tahi kenan abun ba ka ba aka kenan shi annabi ce ma sir mu tahi fatai bakar rasul kenan yanzu kenan da abu da kulsum da annabi suna guri ɗaya ko to suna guri ɗaya a tahiye shi ne ce fatafikar rasulu ya sa'alini sai annabi ya fara tambaya ta kenan tun da yanzu an yi aksiyon ɗin nan shi ya falka kenan barci ya fita kenan sai suka shiga hira shi da annabi shi ne fatafikar rasulu ya sa'alini sai annabi yake tambaya ta an manta hallafa min bani gaffa su wane ne ba su zo yakin ba daga kabila ka ga bani gaffa kuma a hira sai annabi ya ce bai a kabila gani ai a kabila daya ka samu kuma a ciki da kai kabiloli kenan annabi tambaye shi a kabila bani gafa dawa dawa dawa ya basu zo ba shine nan fada ta kace annabi ya fara yasalani yana tambaya ta an manta hallafa waɗanda suka yi sabani min bani gafa na daga bani gafa sai ce mi fa ahbarahu ni kuma sai in bashi labari fa qala sai annabi ya ce min wa huwa yasalani yana tambaya ta ma fa'alan nafaru alhumuru adduwalu astidadu kaga sai yanzu zo shahidin hadisin da muke daman babun hadisin babun qaulur rajul fulana ja'adun aswadun tawilun kasirun yuridu sifa la yuridu al-ghiba kenan sai zaka zo shahid kenan a cikin annabi da yake mai labarin wa'anda basu zo ba sai ce mai ma fa'alan nafarul humur wannan jama'a jajaye adduwalu dogaye astidadu masu dambararrun hanci kamar siffa ce ai yanzu siffar shi in ga doke yanzu ko mu al'adar ma ai yanzu ga adara ya suke katta ne ko in ka zo kuma ha hulani ya suke in ka zo bare bare ha to ai kowace kabila zai ga wa'an suka zaka za to kenan da ko wata jama'a a bani salm din a kabila su su kuma kabilan nan jajaye ne ko bacci jajaye kuma dogaye ne kuma masu hanci haka a damfara haka eh haka eh ina cewa to to a shahidan kenan kaga annabi sai ce ina wannan ma fa'ala ina wannan jama'a jajaye dogaye masu tambararin hanci kenan annabi kaga da ya tambaye shi wannan ai ya siffata su da da siffofinsu ai kenan irin wannan ne tarjamar baba kenan ka siffanta mutum da siffofin shi ba giba ne ba kenan shi da ya ce mai ina wannan jama'a jajaye dogaye masu damfarar hanci kala sai kulsum yace fa haddastuhu sai na bashi labari bi tahlifihim busu zo ba sun saba kala sai annabi yace fa ma fa ala sudu jiqadu qisaru allazina lahum na'amu bi shafaqati sadai to ina wannan kuma asudu wannan bakaken jiqadu masu murdaddin gashi qisaru gajeruwan nan kamar mala yazin ina suke kamar su ma kamar su ne ya suke su ba sawad su gajeru ne masu murdaddin gashi kuma gajeru sai ƙara kutanta ya ce lakum na'am suna da raƙun mama bi shabakatis sadahi nan sunan guri ne inda suke kiwon raƙun masu suna kiwon raƙun mama a nan shabakatis sadahi su kuma sun zo kenan ya tambayi wa'ancan a siffarsu wannan ma sai tambaye su a siffarsu su ne ina wannan bakake masu murdaddin gashi gaje ruwa waɗanda suke da raƙumma a shabakatis sarai sun zo? to a wacce a wata ruwaya sai ce wallahi la'a rufe haulayi ya ce wannan ban gane su ma shi kulsu sai daga baya sai ce fata zakar tuhun fi bani gafa sai na tuna su a ce su ma hulfa'u bani gafa ne suna cikin ƙabilanmu amma da ya ce da farko falam azukurhum da farko ba tuna su ba hatta zakartu annahum rahadu min aslama sai daga baya na tuna ashe su ma jama'a ne namu na kabilan mu aslama sai na cewa annabi su ma dai ba su zo ba daga nan fa qultu sai na ce ya rasulullah ya manzo Allah ulaika min aslama ai su ma wannan bakake murdaddin masu murdaddin gashi gajerina su ma kabila aslama suke na tuna su yanzu su ma ba su zo ba qala sai annabi ya ce fa ma yamna wa ahadun ulaika miki hana ɗaya daga cikin waɗannan hina ya tahallafu lokacin da ba zai zo yakin nan ba an ya hamila ala ba'ira ya ɗauko wani ya ɗora shi raƙumin min iblihi na daga raƙumin shi imra'an nashidan ya samu wani mutum mai kokari ya ɗora ba shi raƙumi ya zo kenan ai su wanda sifanta sai jira masu raƙuma ne ko so an ce basu zo ba sai annabi ya ce me yasa da basu zo ba da basu kara kumi ba suka kawo wani mai kuzari suka ce hauka je ai da kwai lokacin da za a je yakin wa'an su zo annabi ya ce bai yadda abin da zai ɗauke su sai su juya suna kuka eh to shine annabi yace me yasa mai fa mayam nau ahadu ulaika me ya hana ɗaya daga cikin wa'annan wanda muka zana wanda aka ce su zo ba shine ya tahallafu lokacin da suka saba musu zo wani yaki na tabuka an ya hamila alaba iran su zo su ɗauki wani abu sa raƙumin su na daga raƙumin su imra'an nashidan su ɗauko mutum mai kokari wanda bai da komai su ce hauka ta yi ga wata ruwaya sai na cewa mutum da shidan fi sabila sai ya tayi wannan yakin ga wata ruwa sai ce walahu walahum ajru misl ajrihi in su yi wannan zai kasance suna da lada kwatamcin ladan wanda suka tayi daga nan sai annabi ya ce fa inna azu ahli masu buwaya daga cikin iyallaina an ya tahallafa anni a samu wani daga ciki ya saba an muhajirin muhajiri na quraishi ko kuma ansari ko gafar ko aslam sai ce ni daga cikin duk kabilolin nan waɗanda suke da mabuyaya mabuyaya wanda nake ji shine kabilar muhajirina da ansar da gabbar da aslama to daga cikin su ne banna so wani ya saba to wannan hadisin dogo da ya kama ya kama labari a shahidi na da shahid ma ho shahid hadis ai muna baban giba ne kamar ka waɗi ka ce mutum dogo gajere ɗan kunnunu gaya nan gane dai in siffanta shi ne kai ba giba ne ko a shi ne kama na hadisin kenan a shahid nan da annabi ya ce ma fa'alan na farul humru wannan mutanen jajaye masu tsaho masu damfararin hanci sun zo da kuma da ya ce ina bakaken nan masu murdaddin gashi gajeruwa waɗanda suke kiwon raƙuma a shabakatar shadai sun zo kenan kaga ai annabi dimmi yayi siffata su kenan yanzu ka je kana neman mutum ka ce dan kununu kin nan ana tambaye ka wani ka ce a dan kununu kin nan ko mai duguzan nan ko dogon nan ko dan siriri nan ko dan lukutan nan kai kana nihin siffa to wannan ba menene ba ba giba ne ba mun gane sai na gaba ko lokaci to kenan nan anan kuma anan kadai ne mutum zai iya giba kamar yi a nan kaɗai ne mutum zai iya giba nan mun ji a siffa in ka nemi labarin mutum ba giba ne ba a nan kaɗai sai a siffa kaɗai ko kuma a wani abu siffa kaɗai aina aina a sulu aina ne zan kwatanta mutum ba ɗaukar shi akan giba ai a riyadu salin ai an ka babe wajen nawawi ya kawo abubuwa wajen guda bakwai inda in na siffanta mutum wannan ba giba ne ba daga ciki ai ya ce da kwai siffa siffa wannan in siffanta mutum kamar yi dogo gajere ɗan lukuti ina nihin siffa wannan baki ba ne ba da kuma gujen fatawa kamar zaka zo ka wa mutum fatawa akan fatawa sai kawai da aibin wani wannan ma baki ba ne ba hindu da ta zo gura annabi sallallahu alaihi wasallama ai ta ce abu sufyan miji na rajulun ne mai kwaburu abu sufyan kwaburu gari ka gani mitai ai ta aibanta shi ne amma dai ba baki ba ne ba tun da wajen fatawa wajen fatawa ma ka zo ka waɗi abin mutum baki ba ne ba hallo wajen ka kare zalimcin mutum shi ma baki ba ne ba kai har wajen aure wajen aure yanzu an zo za a yi aure sai aka zo aka tambaye ka ya wannan yarinya da za a aura nan ma ba ɓoyewa domin annabi ya ce azzawaju amana aure amana ne kenan aka zo za a tambaye ka wani zai aure a ungoku ko zo ungoku zai aure baka ce ba a ni yau ni nake ji ni kan gama izgili ni kai kaza saka zaka fallasa ka wata gaskiya to nan ma ba da suka ce nan ma ba giba ne ba in an tambaye ka a ba kai kanka ba ba da kaga ba a da kai da kai mai tsogumi daga daga an ga kana garin mota ko gidan ko kana garin inje kai sallama ce ai gidan nan da yake zuwa kaza kaza wannan wa sa ka eh yanzu kamar dai malam ya sinu ya ga wata zai doka malam ya sinu ya ga wata zai doka sai zo tambayi abu a sufi gana to ya wancan da nake so kaza kaza kaza take ya halin da to nan fallasa zakai ka wadi gaskiya halin malam ya sinu ka gane eh iya wanda ka sani ko kuma misali wata mace za ta zo ta auri malam ya sinu sai in ka san halin malam ya sinu nan sai ka gaya mata na kirki da na banza nan ba ɓoyewa nan ma malamai suka ce giba ta wajen aure ita ma ta halitta ba giba ce ba eh duk abin da zaka wade in aka tambaye ka shawara akan aure in kai fallasa ba giba ne ba laifi ne azwaju amana shi ma suna dora hujjai wannan fadima ya kai su wata sahabiya fadima binti kais fadima fadima ce ko fanki can wannan fadima binti kais eh amma nan ya fala da a sabu an ne je kada ito isa ita fatima binti kais mijinta da ya sake ta sai ta je ta tarihin dogo ne hadisi yana muslim da mijinta ya sake ta sai ta je ta da ya sake ta saki na uku ne mata da ya mata saki na uku sai ya ka mata kamar dan hatsi kadan sai ta rena sai ta ga annabi da ta ga annabi sai annabi ya ce a'a dan ai saki uku fa babu wani cidawa kawai wannan taimaka da da yake kare idda in kin kare idda ki ki zo ki ga mini a samu miki miji sai ta tafi gidan ummu sharik sai ya ce mata je gidan ummu sharik daga ba kuma sai ce a gidan ummu sharik ana yawan zuwa ziyara sahabbai kake je nan je gidan ummu maktum shi makahu ne na hiki zamna amma da kin kare idda kike zo ki ga mani sai ta fatima binta kai sai ta je ta zamna can gidan ummu maktum sai ta kare iddata da ta kare iddata tana kare idda ma sai ta samu bazaware guda biyu da kai abu wani ne da kai ma'awiya da abu jaham eh ma'awiya da abu jaham bazaware guda biyu to ta zo gurin annabi sai ta ce annabi na kare idda amma dai ga barzawari guda biyu sun hutu to anna annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata amma abu jaham fa innahu la yada asahu an atikihi shi kullun saddan shi anan take kenan mai kishin mata ne eh mata ki ba kashi shi kawai mata ki ba kashi da kilahi sanda kike sha shi ne ce amma abu jaham fa innahu la yada asahu an atikihi kullun saddan shi tana nan kenan kinaya ce wai shi mai ba mata kashi ne ya ce mata amma ma'awiya ba sa'aluku ma'awiya kuma bai da komi ma'awiya matsayaci ne bai da komi fahim ki he usama bin zai ya auri usama dan zaidu to kaga ana ayyayi ai anabi ai kenan kaga nan me ai ya hudu ne ya hudu gaskiya kenan da wannan malamai suka ce giba ta wajen aure gaskiya ake hudi ai ce mata kawai amma abu jahamun fa innahu la yada asahu an atiki mata yake ba kashi kena ungoku yanzu wani yana ba mata kashi kullum kuna rabawa kullum kuna shi iyo ya an jira gidan a kwato ta sai kuma wani makocin ke zuwa shawara ai ya shiga diyan shi ai sai ka fallasa ko ka ce ai da ya ba wancan kashi sai da ta tsaye fa inna hula da asahu an atiki yace ma'awiya kuma fasalu kun ma'awiya kuma bai da komai fasulu bankihi usama dan zaidu ki abul usama dan zaidu kenan nan in ka kuma da yadda salihin imam nawawi ya zana gurare sun kai bakwai da hujja a nan giba ta halatta ba laifi ne ba daga cikin su mazana siffa inda zan faɗi mutum in siffanta shi da kuma ko wajen aure in dai zauwa aka aka tambaye ka da kuma fatawa fatawa ce aka ma da alkali wajen shari'a to sai mu tsara daga nan satin gaba sai mu sake zana su
ne a yanzu duk wanda ya hau makaranta ce wanda ya kare ba ya hudu mace ta ce mishi kanta alimin shi a tuka